يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau biyu ga watan Rabi'u Sani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan sha ɗaya shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisi na 191 za mu tashi kuma a tafsirin aya ta 231 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza tsallaktumun nisa'a idan kuma kuka saki mata fabalakna ajalahunna suka kusa cika wa'adinsu na idda fa'amsikuhunna bi ma'rufin to idan kuna son su sai ku rike su ta hanyar da shari'a ta yarda ko ta hanyar da ta dace da shari'a aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su ta hanyar da ta dace da shari'a wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kada ku rike su da nufin cutarwa domin ku ketare iyaka wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa duk kuwa wanda ya aikata haka to hakika ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada kuma ku riki ayoyin Allah abin isgili wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmati da abin da ya saukar muku na littafi da hikima ya'idukum bih yana muku wa'azi da shi wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa'lamu anna Allaha bi kulli shay'in alim ku sani Allah masanin komai ne wannan aya ta zo bayan bayanin da Allah subhanahu wata'ala a baya can yayi a ayar da ta gabata fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja Allah ce in ya sake ta wato mijin na biyun ya sake ta babu laifi su iya komawa su ci gaba da zama to wannan wani hukunci ne kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya adafinsa bayan a baya can yayi maganar saki da kome at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan a can a can ma an yi maganar saki an yi maganar dawo da mace da bayan an sake ta dawo da ita a ci gaba da rike ta ko kuma a bar ta ta kare iddata ta je ta yi wani auren nan ma sai aka zo da wannan magana amma kuma an zo da wannan magana a nan domin a ƙara jan hankali da wasiya ga mazaje akan cewa su kyautata wa matansu sawa'un suna ganin za su ci gaba da zama da su ko kuma za su rabu da su wato ana buƙatar mazaje su ci gaba da zama wato kyautata wa matansu a cikin kowane yanayi a yanayin za su ci gaba da zama ne ko kuma a yanayin za su rabu to shine Allah subhanahu wataala yace wa idza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna idan kuma kuka saki mata sannan suka kusa cika wa'adinsu na idda anan ubangiji subhanahu wataala yace fa balaghna albulugh anan ana nufin qarabna inqida alhidda akwai ayat da za ta zo gaba ayar da take bin wannan dukkaninsu sun zo farkon ayar da suka sun zo da da ainihin kalmomi iri da wai za tsallaktumun nisa'a fa balagna ajalahunna nan aka ce fa amsikuhunna bi ma'ruf ta gaba kuma aka ce wala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf amma kalmar fa balagna ajalahunna anan ta sha bamban da kalmar fa balagna ajalahunna ayar da za ta zo gaba ta fuskar ma'ana a nan fabalagna ajalahunna ana nufin sun kusa sun kusa cika wa'adinsu amma ba su cika ba sai aka ce to ku rike su idan kuna son zama da su ku dawo da su ku ci gaba da rike su ta hanyar da ta dace waccan kuma ayat za ta zo gaba fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idan suka cika wa'adinsu nan suka kusa cika wa'adinsu tunda ba zai yiwu ba in mace ta riga ta gama idda a dawo a ce ka dawo ka rike ta kana da damar ka dawo da ita ne kafin ta gama iddata ba bayan ta gama ba saka dole fabalagna ajalahunna malamai kakaf suka fahimci abinda ake nufi anan ana nufin sun kusa gama ajalinsu wato wa'adinsu na idda shine abinda ake nufi da fabalagna ajalahunna anan domin an ce fa amsi ko hunna ku dawo da su dawowa ba za ta yi ba idan zan sun gama iddarsu gaba daya amma ayat da take gaba ana maganar hana mace ta auri wanda take wato ta auri wani kaga wannan ana magana ne in sun gama idda za su sake yin aure to kada ku hana su in sun ce za su koma su auri mazajen da suka sake su na farko saboda kaga maganar fala ta'duluhunna al'adlu ba zai zo ba wato hana su aure ba zai ba za a kawo maganar ba sai idan sun gama idda in ba su gama idda maganar a hana su aure ma mace taso ba tunda babu maganar sake wani aure don haka fa balagna ajalahunna ana nufin qarabna buluga ajalihinna sun kusa kara shi idda su a anan ana nufin saki raji'i saki na daya wa saki na biyu ba saki na uku ba tallaqtumun nisa ana an nufin at-talaqur raji domin shine ake komai saki na uku kan an riga an gama maganar sa babu komai bayan an yi sa hatta tanki hazawjin ghaira haka nan ana maganar saki na ɗaya ne ko saki na biyu a ubangiji subhanahu wataala yayi maganar in suka kusa gama iddasu in suka kusa gama iddasu dan a nuna maka cewa sha'anin auratayya ba a san wato a ce an rusa zamantakewar miji da mata wato ana san miji ya yi amfani hatta da wato 'yan kwanakin ƙarshe da suka rage wajen ya dawo da matarsa saboda rabuwar ba ita ce alkhairin ba dawowa su ci gaba da zama tare da mutunta juna da kiyaye haƙoƙin juna wannan shine alkhairin shi yasa shari'a ta sa ido akan sha'anin miji da mata yayin da suka rabu a bashi tazara a bashi lokaci a ce da ita ta yi idda mun faɗa a baya cewa iddan nan in aka kula in ana neman albara'atu bara'atul rahim ne ana san a gane ba ta da ciki jini ɗaya ya isa ya tabbatar da ta ba ta da ciki to amma sai aka ce ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku sauraka maimakon a wata ɗaya ta gama iddata sai aka ce sai ta yi wata uku ba don kuma don dai a ba wa miji dama ya tsaya ya yi tunani watakila a cikin wannan yar tazarar za a iya samun daidaito za a iya sake lissafi shi ya sake ko ita ta sake su dawo su ci gaba da zaman takewa su wannan duk yana nuna maka cewa mutuwar aure a musulunci ba abin da ake so bane sai in ya zan babu yadda za a yi amma in akwai yadda za a yi ko da tana dab da ta gama iddata ne ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu ta shigo wata na uku wataƙila saura bai fi mako ɗaya ko mako biyu ba ta gama idda to har a wannan lokacin dai shari'a tana ƙara nuna wa shi mijin ya fa duba wannan lamari fa amsi ko hunna bi ma'ruf kuna iya ku dawo da su ku ci gaba da kyautatawa wajen zamantakewa fa amsi ko hunna bi ma'ruf aw sarrihu hunna bi ma'ruf wato in za ku dawo da su a matsayin matan ku na aure to ku kafa shaidu akan cewa yanzu kun dawo da wato miji ya kafa shaida akan cewa yanzu ya dawo da matarsa kuma da shi da ita kowa ya alkawarin cewa zai zauna da ɗan uwansa zama na mutunci na mutuntawa zama na kula da haƙƙin juna irin yadda aka sani a al'adance a ɗabi'ance miji da mata suna zama ba zai shiga haƙƙinta ba ba za ta shiga haƙƙinsa ba za ta kiyaye mutuncinta za ta kiyaye mutuncinsa wannan shine ma'anar bi ma'ruf fa amsikuhunna bi ma'ruf ku rike su ta hanyar da ta dace da shari'a wato tun daga wajen daho da su ku kafa shaida musamman ma bayan wannan lokaci da ta ɗauka tana tana idda in ya dawo da ita a ƙarshen lokaci akwai buƙatar ya zan akwai shaida saboda dan a tabbatar da cewa eh ya dawo da ita kafin ta fita daga iddata sannan kuma ya zan akwai alkawari tsakaninsa da ita mai ƙarfi ta cewa za su yi zaman lafiya kowa zai kula da haƙƙin da ya dace a shari'ance a ba wa kowa kada a yi abin da ya saba wa umarnin wato shari'ar Allah kada kuma a yi abin da shari'ar Allah ta hana au sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su ta hanyar da ta dace wato ku sake su ta hanyar da take akwai mutunci a ciki sarrihuhunna anan ana nufin ku kyale su su gama iddarsu tunda daman sakakkiya ce saboda ko dai ya dawo ya rike ta ko kuma ya kyale ta har ta gama iddata sannan ya rabu da ita su yi rabuwa rabuwa ta mutunci in akwai sauran burbushin sadakinta bai biya ta ba ya dauko ya bata in akwai basussuka tsakaninsu da take bin shi ya ce to ga kudinki da kike bina bashi in akwai Allah ya hore masa wani abu ya bata mut'a wato ya ba ta abinda za ta ɗan rage ƙaiƙayin wato ciwon rabuwa wannan shi ne bi ma'aruf ɗin ya zama na akwai kyautatawa a ciki kada a rabu baram-baram da nuna ɗan yatsa da baƙaƙen maganganu ko kuma a rabu da wani abu na cutarwa ita ta yi ƙoƙarin kafin ta kwashe kayanta ta cutar da shi ko shi ya yi ƙoƙarin kafin ta tafi ya cutar da ita ba tare kuma da wato kwakwazo ba kada kowane ɗaya daga cikinsu ya tafi yana yana faɗar miyagun kalmomin iyagun ganganganu a kan ɗan'uwansa kada shi ya ce zai biya baza sirrinta ai matan nan da kuwa gamin rabu ai dole ma mu rabu ai ku ne ba ku san haƙurin da nake ciki ba kaza kaza kaza kaza ya yi ta faɗar miyagun halayenta da ya sani watakila ma in aka samu mai ɗan ƙarin gishiri ne ya yi ta ƙare-ƙaren gishirinsa saboda dai ya warke ya wanke nashi dattin watakila ma idan aka samu mara tsoron Allah ba a kanta kaɗai ba har danginta a yi wannan da ka gani ubanta kaza kaza kaza kaza ko uwarta kaza kaza kaza kaza ko ya yi mata taban da za ta kasa auruwa ya ta wasu maganganu duk inda ya zauna har ya zanto labarinta ya bazu ko'ina mara kyau duk wanda zai fito neman aurenta a ce kai ba ku san me take me tayi wancan mijin ba kunji kunji kunji ai shi da bakin sa yake faɗa mana saboda ka kaga ya cutar da ita to wannan duk ba rabuwa bace bi ma'ruf ce au sarrihuhunna bi ma'ruf ko ku rabu da su su tsara idda su ta hanyar da ta dace ba tare da cutarwa ba kar su cutar da ku kuma kar ku cutar da su to wannan yana nuna maka girman shari'a ta musulunci babu wani tsari da ya gindawa ya gindaya wa ma'aurata irin waɗannan dokoki ta yadda kowa zai kula da haƙƙin kowa irin ka duba ka ga yadda musulunci ya tsare haƙƙin matar aure sawa'un tana tare da mijin ko bayan masu rabu taliqatun aw baqiya tana tare da mijin aka ce ya rike ta fa amsiku hunna bi ma'ruf sun rabu ma aka sake bashi dokar fa amsiku hunna bi aw sarrihu hunna bi ma'ruf ko ku sake su rabu da su ta hanyar da ta dace ya zamana bi ihsan kamar yadda ya gabata a baya fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan to addinin da yake dauke da irin wannan gwalagwalan koyarwar da kula da haƙƙin ma'aurata musamman mace har wani ƙazami ya zo yana faɗa wa mutane cewa zai kawo musu wani haƙoƙin mace daga waje in dai ba daga alƙur'ani zai karanto haƙoƙin na ba a da shirme ne ba na jin akwai wata al'umma da addinin ta ya karantar da ita haƙƙin mace irin al'ummar musulmi ka ɗauko kujera ka zauna ka karanta musu ayoyin Allah ka fasara musu waɗannan haƙoƙi amma ɗauko maganganun turawa da ƙungiyoyin haƙƙin mata waye waye su za su zo su yi bayanin eh ka ga mace kaza ma ba san abin da take ba ita da ta za ta yi maganar haƙƙin mata eh ka ga magantali gantalalliya to a gaya mana a wani kundin tsarin wata ƙungiya za ta karanto irin wannan miji ya yi fada da matarsa hatta kai ya sake ta amma shari'a tana jan kunnensa su rabu lafiya ya kyautata mata ya kyautata mata to inda gaske ne a zo a karanta mutane alkur'ani mana akwai musulmin da zai ja da wannan amma za a ɗauko maganganun wasu ƙattun banza a zo ana kana gana ta abinda kullum ake cewa shine a raya wa mutane karantarwar addininsu a raya musu karantarwar addininsu a dauki malamai a ba su damammaki su ta karanta mutane addini amma ba a yi dakon wasu miyagun aƙidu ba a zuwa ce da su ne wai za a gyara al'umma su kuma waɗannan da suke da suke da ake ɗauko mu aƙidunsu in ka je babu inda mace take da take ba komai ba ake wulakanta ta irin a wajensu tsumma ya fi ta daraja tsumma ya fi ta daraja domin akwai inda wanda zai ɗauke shi ya kai shi wani guri ya aje shi to haka za haka musulunci yake da girma haka shari'a su take da girma wato ana son ko za a rabu abinda yake al-ma'ruf abinda ya dace abinda yake al-jamil kyakkyawan abu abinda yake al-husna kyawawan ɗabi'u ana so gaba ɗaya su cika kowane saƙo na zamantakewar aure su cika kowane saƙo na zamantakewar aure zamana akwai kyautatawa akwai ma'arufi akwai ihsani ba su ne Allah yake ta maimaitawa ba ana son su zama rayuwar aure gaba ɗaya cike take da waɗannan al'amura cike take da waɗannan ɗabi'u sawa'un ana tare ko ma an rabu ana tare waɗannan abubuwan ake so a ga sun cika zamantakewar aure an rabu ma ana son a rabu a kansu to ka gaya mun menene wani abu ne zai iya sa wa zukata su kula da waɗannan wannan koyarwar da irin waɗannan kyawawan ɗabi'u su ɗabbaka su in ba imani da Allah da ranar lahira ba imani da Allah da ranar lahira su kaɗai ne za su sa mutum ya kula da wannan koyarwa amma don wani zara ido don wani barazana duk ba zai sa ba don ka ce za ka kama mazaje ka ɗaɗɗaure su wannan duk ba zai sa mutane su ka raya wa mutane alma'anil imaniya a zukatansu imani da Allah imani da shari'arsa imani da ranar lahira wannan shi zai sa su kiyaye irin waɗannan abubuwa ka gaya musu dokar Allah ce ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza Allah da suka yi imani da shi littafin da aka saukar musu suka yi imani da shi manzan da aka aiko musu kai imani da shi kaga cewa abubuwa ba za su canza ba amma duk wani abin da za ka zo da shi na zara ido na barazana na jan ido wanda ba zai sa mutane su canza ba mun sha wannan bayanin lokacin da muka yi maganar haramta giya mun yi wannan bayanin da imanin da yake cikin zukatan sahabbai waɗanda suka tashi suka rayu a cikin giya safa da da rana da daddare yana halin zaman gida ko yana tafiya a cikin giya yake amma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu wani gagarumin canji da ayoyi kaɗan a cikin alƙur'ani Allah ya ci kiransu da sunan muminai ko muminai ya kai ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab ta kiransu da sunan muminai wannan shi zai sa su canza sauraka muke cewa duk sanda aka samu al'umma ta lalace to ba kawai dokoki ne za su gyara ta ba na'am ana buƙatar doka domin akwai masu taurin kai da ba za su ji doka ba za su bi wannan abin da ba sai an hada musu da abin nan amma a raya alma'anin imaniya a zuciya a ga canji da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza al'ummar laraba da take rayuwa kamar kamar kamar dabbobi a cikin dan kankanin lokaci a mikiyasin dan adam shekara 23 ka iya canza al'umma irin wannan ba a taba samun wani a tarihin dan adam ba annabi bai taba gina kurkuku ba ko ya gina kurkuku annabi bai da yan sanda bai da yan sanda amma ta meye ya samu mutane suka ji cewa kowa ya kiyaye haƙƙin dan uwansa imani saboda ka ashe waɗannan ma'anar imaniya din shi zaka raya a cikin zukata ka hada su da Allah ka hada su da ranar lahira ka nuna musu girman musulunci to wannan shi zai sa kaga mutane sun dawo sun sun fada ku sun bi hanyar hanyar Allah Allah ya ci gaba da cewa wala tumsikuhunna diraran litatadu kada ku rike su da nufin cutarwa domin ku ketare iyaka Bana kada ku bari matanku sai sun kusa gama idda sai ku dawo da su ba dan komai ba sai don ku cutar da su kada su auri wasu kada su gama idda su je su yi wani auren ko kuma don iddar su ta yi tsawo maimakon su yi gama idda a wata uku a ja su har zuwa wajen wata tara ya sake ta ta kusa gama idda saura ba su fi ɗan kwanaki ba sai kuma dawo da ita da ya dawo da ita sai kuma ya sake ta ta fara idda daga farko sai ta kusan wata uku saura ɗan kaɗan sai kuma dawo da ita kaga wannan diraran ne ya dawo da ita ne domin ya cutar da ita da nufin cutarwa ko ya dawo da ita domin ya takura mata ya matsa mata har sai ta ji dole in tana son ta fanshi kanta ta biya wani abu ta yi hul'i ya sake dawo da ita ya nuna mata in tana son ya rabu da ita gaba daya ta biya wani abu to wannan duka ketare umarnin Allah ne ketare abinda ubangiji subhanahu wataala ya umarni da shi ne amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf an ketare wannan doka shine ce sai ta'tadu dan ku ketare wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya muku ko ku ketare abinda yake halal zuwa ga abinda aka haramta muku a mazaje a jahiliya sun kasance sukan saki matansu har sai sun kusa gama idda sai sun kusa gama sai ya dawo da ita don ya kuma sakinta ta dawo sabuwa a iddata ta sake sabon lale a lissafin iddata sannan ya sake dawo da ita sai ta kusa gama ya sake sakinta saboda ka yi ta ɗaukar lokacinta ba tare da wani miji ba ba tare da ta gama idda ta samu aure ba to Allah subhanahu wataala ya hana wannan yayi musu takunkumi ta fuskoki guda biyu ta fuskokin ai rage adadin saki da da yake barkatai mutum zai saki matarsa sau ba iyaka aka zo aka takura wannan aka ce at-talaqu marratan sannan kuma aka takura har ila yau wajen dawo da ita din kansa in zai dawo da ita din aka ce to in zai dawo da ita dole ya dawo da ita ta hanyar da ta dace da kula da haƙoƙinta shine wa amsikuhunna bi ma'ruf wa imsakun bi ma'ruf saboda nan ma aka takura ma'ana idan ya zanto zai dawo da ita ne da niyyar ya cutar da ita ba a yarje masa haka ba shari'a bata bashi wannan dama ba kuma bai isa ya dawo da ita da wannan da wannan manufa ba to wannan shine abinda malamai suka yi ijma'i akan cewa wannan shine ma'anar ayar la tumsikuhunna diraran litatadu ku rinka rike su domin ku cutar da su ku dawo da su a matsayin matan ku sun kusa gama idda domin ku cutar da su ba dan kuna son su ba Ah, imam malik ah, wannan ma'ana ibnu ibnu abbas yayi nasi akan ta hakanan masruq da urwat ibn zubair da mujahid da zuhri da qatada da malamai da dama cewa ayat tana ishara zuwa ga abinda ya gabata na at-talaq marratan cewa ana ana jan wato ana hana waɗanda suke dawo da matansu bayan sun sake su domin su sa idda su ta yi tsawo su hana su auren wanda suke so su aura imam malik ya fitar da ruwaya daga thawr ibn zaid ad-dili yake cewa mutum an rajul kana yutalliqu imra'atahu thumma yuraji'uha tun zai saki matarsa sai ya dawo da ita wala hajata lahu biha ba dai yana buƙatar zama da ita ba wala yuridu imsaka kuma so yake rike ta ba su gaba da zama a matarsa yana yin haka kai ma yutawwilu bidhalika alaiha al-idda dan ya tsawaita mata iddarta maimakon ta gama idda a wata uku ta je wajen wata tara fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa kada ku rike su wato kada ku rike su da niyyar cutarwa lita'tadu domin ku ketare iyaka wanda kuma ya aikata haka faqad zalama nafsahu to hakika ya zalunci kansa a wannan ayar tana nuna idan miji ya saki matarsa bayan ya dawo da ita wato bayan ya dawo da ita ya sake sakinta to za ta sake sabuwar idda ne wato za ta sake idda daga farko abinda ayat take nunawa wato ba ba iddar da ta fara za ta kare ba za ta karasa ba wato a ce ta yi wata biyu da iddar tana cikin wata na uku sai ya dawo da ita to da ya dawo da ita kuma sai ya sake ta ba ma tare da ya kusance ta ba sai ya sake ta to za ce ai tun da dai bai ma kusance ta ba kawai ta karasa iddata ayat tana nuna ba zai yiwu ba tun da mai tun da a ciki ana nuna cewa dawo da ita din akwai cutar da ita idan ya zan in ya dawo da ita ya sake ta za ta dora ne akan abin da ya gabata ai kaga ba magana cutarwa ashe tun da aka ce in ya dawo da ita zai ya kuma sakinta zai cutar da ita a nan ya nuna kenan zai tsawaita mata idda wannan shine hujjar da yasa wato dalilin da yasa malamai suka yi hujja da wannan ayar akan cewa mace za ta saki sabuwar idda ne sawa'un ya tara da ita ko bai tara da ita ba in ya tara da ita dama wannan al'amur al'amur fihi wadih abin a fili yake amma in bai tara da ita ba nan ne nan ne za a iya samun sabani ce to ai daman iddar din dai a gane ba ta da ciki ne to kuma tun da ya dada ita bai kusance ta ba ya kuma sakinta ai ya kamata kawai a ce ta karasa idda amma malamai mafi yawancin su abinda suke cewa shine za ta sake dawowa sabuwar idda wannan shi yasa aka ce kai ya dawo da ita in ya san ba rike ta zai ba domin in har da ba zai da ba za ta dora za ta dora ne akan abin nan kaga babu maganar cutarwa sai ya dawo da ita din ce na da da ke gobe ce ya sake ta ta ci gaba ta dora akan inda ta tsaya kaga maganar cutar da ita bata taso ba to wannan ita ce magana mafi rinjaye cikin maganganu biyu na malamai ita ce kaulin Abu Hanifa da Shafi'i a cikin kaulin sa na ƙarshe da kuma shine kaulin Malikiya shine kuma kaulin Ba'dul Hanabila wasu daga cikin malaman hanabila amma akwai wanda suke cewa za ta yi gini ne akan iddata ta farko wanda shine tsohuwar magana ta imamu shafi'i ta ce maganar kuma al-zahiriya dawud ibn ali al-zahiri ce za ta yi gini ne wato wannan suna magana ne idan bai tara da ita ba da ya dawo da ita sai bai tara da ita da kwarin sai cutar da ita da har zai kusance ta sai kaga ba magana cutarwa to shi da mun ba bukatar ta yasa ya dawo da ita ba kawai ya dawo da ita ne dan ya karya mata lissafi to suka ce idan har ya dawo da ita bai kusance ta ba to sai ta yi gini akan iddata ta farko wannan shine kauli na biyu to amma kauli ne wanda yake ba ba mai karfi ba su hujjar su ita ce ayar da ta zo cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaq ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها cewa Allah ce ya ku mutane idan kuka auri ya ku mu'mina idan kuka auri mata sannan kuka sake su kafin ku kusance su fama lakum alaihinna min idda to ba ku da haƙƙin idda akan su ba ku da wani haƙƙi na idda akan su da za su yi to suka ce to tunda anan aka ce in bai kusance ta ba ba maganar idda to kaga bai kamata a ce a dare ita daga farko ba to amma wannan magana ce za'ifiya magana ce mai rauni domin da da a ce mace ba za ta yi wata sabuwar idda ba to da sai anan ma Allah ya yi bayanin sa kamar yadda ya bayanin waccan ghairul madkhul biha matar da aka aure ta bata tare ba aka sake ta kaga Allah ya yi bayanin cewa ba za ta yi ba to da ita ma wannan haka hukuncin ta yake to shi ma da an yi bayanin sa kamar yadda aka yi bayanin kuma da haka abin yake to da bai zan akwai wani idrar ba da zai zan babu wata cutar wadda ake kokarin kauce mata haka nan da Allah subhanahu wataala ya ce fa amsikuhunna bi ma'ruf ku rike su ta hanyar da ta dace wato tare da kyautatawa da biya musu haƙƙinsu da kula da haƙƙoƙinsu malamai sun yi hujja da wannan ayar akan cewa duk wanda ya zanto ba zai iya ciyar da matarsa ba to ba zai iya ciyar da ita ba zai iya shayar da ita ba zai iya mata sutura ba to wajibi ne akan sai sake ta wajibi ne akan sai sake ta idan ma ya ce shi ba zai saki ba to alƙali ko shugaba na iya tilasta shi ya saki ko ya sake ko ya sakan masa ita wannan shine abinda sahabbai da dama suka yi hukunci da shi kamar sayyidina Umar kamar sayyidina Ali kamar Abu Huraira daga cikin tabi'ai irin Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib yana cewa hadhihi hiya sunna wala ita ce sunna kuma shine kaulin jumhur ahli al-ilm da dama daga cikin malamai magana su kenan kamar Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad ishaq ibn rahuya abu thawr abu ubaid ibn al-qattan ibn mahdi da yawa daga cikin malamai abinda suke faɗa kenan mutumin da ya kasa ciyar da matarsa ya kasa shayar da ita ya kasa tufatar da ita duk ba zai iya mata komai ba to wannan wajibi ne a kansa ko ya ko ya so ya sake ta in ya kiya to a sakar masa da ita wato alkali na iya sakinta koda baya su to idan ita ta ce ni fa ina son mijina a haka to ban min kayana a haka to in ta yarda za ta yi haƙuri akan ba ta buƙatar saki shi kenan tana da damar ta yi haka dama ai ita ake so a ceto daga wannan ƙangin cewa la tumsiku hunna diraran ita ake so a kwato ta daga abin da zai zama cutarwa gare ta to amma wasu daga cikin malaman kufa da abu hanifa da kofiyun irin su sufiyanu sauri su suna ganin wajibi ne ta yi haƙuri kuma wajibi ne shugaba ko alkali ya ɗaga masa ƙafa ya ce ya je ya ƙoƙarin yadda zai samo mata abinci suka ce ai Allah cewa yau in kana zo usratin fa nadhiratul ila maisara wanda yake cikin dan matsatsi a dan daga masa kafa har Allah ya hore masa suka ce to ya kamata shi ma a bashi wannan to dangane da talaucin miji tare da matarsa kashi-kashi ne ba kashi ɗaya ba ne akwai wanda wato talaucinsa wato ya kai inna na wato kamas yake ba ba ba saboda haka matan nan ba ta samun abin da za ta ci ta danna yin wata ba ta samun sutura da za ta rufe tsarecinta kwana take da yunwa ta tashi da yunwa kuma tana tafiya tsirara-tsirara saboda tsananin talauci ya kasa ba ta abincin da zai taushe mata zai danne mata yunwa ta wani tilasa sake ta tilasa sake ta kuma ita ma haramun ne ta ci gaba da zama haka saboda me saboda zamanta a haka kamar jefa kanta ne cikin halaka dan dan adam ba zai rayuwa ba ci ba sha Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima don haka ba za ta ce ni ku banni haka nan ba na hakura a'a in dai har ba za ta samu abin da za ta mayar da yunwa cikin ta ba saboda talauci ba ta samu abin da za ta sitirce al'aurarta ba to baya halatta ta ci gaba da zama irin wannan yanayi shi kuma wajibi ya sake ta domin ba a yi wa ba a cewa ta yi haƙuri akan yunwa yunwa ana mata haƙuri a ce kana mutum yana kwana da yunwa a ce ka ci gaba da haƙuri ba ba zai ba zai ba zai ba eh ko ba shi ya ci ko a ba shi ya je ya je nema amma maganar haƙuri ba za ta yi ba haka nan ba halatta mace ta rika tafiya tsirara a ce ta yi haƙuri ta rika tafiya tsirara ba ta da wannan hurumin saboda haka mace na iya neman saki idan mijinta ya labarin ta da yunwa ba ta samun abin da za ta ci a zo cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira ce alidul uliya khairun min alidul sufla wabda biman ta'ul تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول الأبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تكلني ما تتشي إما أن تطعمني كوليك تشيدني وإما أن تطلقني كوك سكيني bawa ya ce ka bani abinci in ci in yi maka aiki in ba mace abinci ba ya zan yi maka aiki da ya ciyar da ni gurin wa zaka bani zaka kowanne yana da nauyi wato yana da haƙƙi a kansa to jumhur suka ce wannan wannan nafsi ne fi mahallin nisa imma an tut'imani wa imma an tutalliqani ka ciyar da ni ko ka sake ni amma idan lokacin da ake cikin yunwa ne akwai amul maja'a akan yi yunwa ta dogari ba wai wani gida ba ne ko wani saboda talaucinsa ake kwana da yunwa a gidansa wani bala'i ne ya sauka duk kowa a cikin yunwa ake kwana to wannan wajibi ta yi haƙuri a nan wajibi ta yi haƙuri to in ba ta yi haƙuri ba ina za ta in koma gidansu ma ta yi haka ɗin ne kaga ba magana ba ce ta nemi saki wannan shine kaso na farko sai wanda shi kuma talaucinsa yana ɗan dama-dama talauci ne mai ɗan sauƙi-sauƙi yana iya samar mata abin da za ta ci ta kawar da yunwata amma ba zai ishe ta ba mana za ta kawar da yunwa raɗaɗin yunwa amma ko ba za ta ƙoshi ɗanɗan ba ba za ta kai wannan wannan abin nan ba haka nan zai iya samun mata da abin da yake na sutura ne amma shi ma dunal kifaya wataƙila ‘yan zanin nuka ne guda biyu za ta yi ta ɗaurawa su koɗe su koɗe su koɗe amma dai za su rufe al'aurarta akwai talaucin ana amma ana samu kawai dai ba zai kai ta yi da za zai gamsar ba ne to wannan mustahabbi ne gare ta ta yi haƙuri an gane an fahimci me ake nufi da mustahabbi mana ana san ana ana roƙonta in ta haka kuma za ta samu lada amma ba wajibi ba in ta ce ba za ta zauna da irin wannan talaucin ba to tana da haƙƙi za ta iya fita an fahimci wannan amma ana ana so mustahabbi ne ta yi haƙuri tunda bai kai matakin da za ta mutu ko ta shiga ta ko abin nan ba ana ci amma ba a ƙoshi amma dai ba za a yi tunanin ko za a halaka ko za a tagayyara ba sai dai ba za ta yi ƙiba ta yi ɓulɓul ta yi ba za ta yi amma dai za ta zauna lafiyarta to irin wani sai a ce da ita ke yi haƙuri ke yi haƙuri abu ne mai kyau kuma Allah subhanahu wata'ala ai ya yarda a aurar ma da irin waɗannan wa anki hul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli al-fuqara da ake nufi ana sune irin waɗannan da za su iya rike matan sai dai ba za su iya ba su abin da yake zai ishe su ba amma kuma ba za su kasa rike su ba to Allah ya kwadaitar da a daura musu to kuma kaga ai ba za a ce wajibi ta nemi saki ba ko a ce wajibi ya sake ta amma in ta nema ta ce ba za ta zauna ba to wannan ita tana da damar wannan sai kuma kashi na uku shine fakirin da yake zai samu abinci zai samu abin sha zai samu wato abin da zai mata sutura kuma zai ishe ta amma kafafan wato irin ba yabo ba fallasa bai kai matakin da za a kira shi wani mai wadata ba irin dai abinda muke cewa rufin asiri rufin asiri yana da rufin asiri za a samu a ce a sha a yi sutura kuma ta isa amma kuma bai kai wani madaki wato mataki na wadata ba to a irin wannan wajibi ne akan ta ta yi haƙurin zama da shi wajibi ne a irin wannan ta yi haƙurin zama da shi kuma shi ma ba wajibi ya sake ta ba ko ta ce ya sake ta amma malamai suka ce sai dai idan yar masu kuɗi ce yar masu wadata ce je auro kuma ya zo shi kuma ga shi dai mai rufin asiri daga ita ba za ta iya zama da wani da irin wani rufin asiri ba ta duba ta ga duk waɗanda suke ƙawayenta ire-irenta 'yan kilas ɗinta ta ga irin yadda suke rayuwa ita ta ga tana rayuwar rufin asiri ita kuma ba a cikin wannan irin rufin asirin ya ɗauko ta ba to sun ce idan irin wannan ce to tana da damar ta ce ya sallame ta amma ita ma mustahabbi ne ta yi haƙuri ko da 'yar masu wadatan ce sai a nuna mata cewa ta yi haƙuri duk da ba a haramta mata ba ta nemi saki a irin wannan musamman ma idan ya zanto zamansa zamanta tare da shi a haka zai iya jefa ta wata fitinar idan zai iya jefa ta wata fitinar to anan sai a sai a sai a ce to gara gara ka sake ta don irin wannan sai ba a san inda za ta je kuma nema ba dan ba za ta iya hakuri ta saba rayuwa da wasu da irin shigar da suke yi da irin motocin da suke shiga ita ta zo babu babu baki ta rika ta sa kanta cikin wani abun kuma da zai zama da zai zama da matsala wannan su ne alhalat da malamai suke ambata dangane da miji idan ya zan yana da talauci akwai talaucin da za a iya jure masa akwai talaucin da shi ne wa fi yawa aka ce irin wannan talauci na sadda din nan sai an matsa akan wannan kaga ai za a samu rigingimu da yawa to idan miji ya kasa ciyar da matarsa ya kasa ciyar da ita tana kwana da yunwa ya kasa mata sutura tana yawo tsirara-tsirara aka sa shi ya sake ta ko kuma alkali ya sakan masa ita to wannan talak ne raji'i ba talak ne ba'in ba talak ne raji'i ma'ana akwai kome a wannan sakin imamu shafi'i shi ne yake cewa talak ne ba'in to amma ba dalili zai sa ya zama ba'in tunda ba talak ne bai yi ba ba wani abu ta biya shi kafin ya sake ta ba kamar khuli wanda za a ce irin wannan talakin babu babu komai a cikinsa ba kuma wani aibi ne lazimi wato wanda yake tare da mijin da ba zai rabu da shi ba in magana talauci ne zai iya samun wadata a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci tana yiwa suna rabuwa kuma Allah ya kawo masa wani fatahi sai dai ta gan cikin wani manya-manyan motoci da gidaje da waye da kamfanoni Allah yana da ikon wannan saboda ba aibi ne da zai sa a ce rabuwar su rabuwa ce ta har abada saboda akwai bayan ya sake ta da wata ɗaya kawai sai ta rika ganin labarin sa a jaridu ya sai jirgin sama yayi waye waye ko ba zai yi ba to kaga wannan in ta lallaba ta ce ya dawo da ita yana iya dawo da ita ba za ka rana ita ba Allah subhanahu wata'ala ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa wanda duk ya rike matarsa ya dawo da matarsa dan ya tutar da ita ba dan yana son ta ba to wannan Allah ce hakika ya zalunci kansa wato ya zalunci kansa alal hakika yana ganin ita ya zalunta to ba ita kadai ya zalunta ba ya zalunce ta amma shi ma kai sani ya zalunci kansa duk wanda ya zalunci wani to shi ma ya zalunci kansa amma ba duk wanda ya zalunci kansa ne ya zalunci wani ba tana iya zaluntar kansa ba tare da wani ya zalunci iya kansa amma duk wanda zai zalunci wani to ya zalunci kansa saboda mai saboda alhakin wannan zaluncin da ya yi dole sai ya biyo shi domin ubangiji subhanahu wataala baya barin irin wannan zalunci musamman ma wanda zaka yi ma wani saboda kana da kafi karfin sa saboda kana ga bashi da gata ka cutar da shi to Allah baya kyale wannan inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin sahihain annabi ya ce Allah na iya dagawa azzalimi kafa ya masa talala amma fasar da duk ya damke shi ba zai iya kubucewa ba annabi ya karanta fadar Allah wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka damkar ubangiji ka take randa duk ya damki wata alƙarya tana azzalima inna akhdahu alimun shadid damkar sa mai tsanani ce mai radadi ce mai tsanani saboda ubangiji yumli yuhmilu yumhilu wala yuhmil Allah na iya saurara musu dan saurara masa amma kuma ba zai kyale shi ba saboda kaga a ce azzalimi kayyarci cewa ya yi zalunci shi kina cibilis faƙad zalama nafsa shi ma ya zalunci kansa ce a zulmu zulumatun yau malkiyama zalunci dufai ne ranar gobe kiyama sannan a nan akwai tambihi akwai jan hankali ga dukkan wani wanda yake ne ya yi zalunci ya tuno girman Allah subhanahu wata'ala ya tuno mummunar ƙarshe su'ul aqiba mummunan ƙarshe ta abin da zai yi domin ƙarshe abin nan da yayi na zalunci kansa zai dawo kuma kamun ubangiji subhanahu wata'ala ba kadan bane sannan Allah ce wala tattakhizu ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah da izgili wato abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar muku na irin waɗannan hukunce-hukuncen manya-manya kada su zama abin izgilinku abin wasanku kuna daukar su da ba ba da wata kima ba ko ba da wata daraja ba ko a karanta muku kuje amma ku yi buris ku ki aiki da su saboda kuna ganin kamar ba wani abin a zo a gani bane Allah subhanahu wataala bai saukar da waɗannan hukunce hukunce ba dan wasa ba wasa yake yi bai saukar da waɗannan hukunce hukunce da waɗannan bayanai ya saukar su da ya saukar da su da bil haqq فبالحق أنزلناه وبالحق نزل da gaskiya ubangiji ya saukar da waɗannan hukuncin hukuncin kuma tare da gaskiya yake ya saukar da su ne don a yi aiki da su a tafi a kansu to kada a yi a rika musu ɗaukan sakainar kashi a rika wulaƙanta irin waɗannan hukuncin hukunci a yatin lahi a nan yana nufin hududullah waɗannan iyakoki na allah subhanahu wataala da ya yi bayani shi yasa can gaba ce tilka hududullah iyakokin Allah su ne ayatin lahi su ne hukunce-hukuncen Allah da abinda Allah subhanahu wata'ala ya kawo na bayanin na bayanin haƙoƙi da aka yi bayanin haƙƙin kowa malamai suke cewa wannan yana nuna a cikin harkar aure da saki babu wasa babu wasa kawo wani wasa wargi izgili babu shi idan mutum ya yi wani abu na saki da irin su yanta bayi yanta lokaci da ake da bayi yanci da irin su kome duk wanda ya yi wani abu sanar da gaba ce da wasa yake wannan ba za a saurare shi ba abin ya yi koda da wasa yake domin wasa baya shiga nan domin a jahiliya sun kasance sai su yi saki ko su yanta bayansu in an yi musu magana sai su ce a ai wasa muke da wasa muke ba da gaske ba ne to Allah subhanahu wataala ya musu wannan hani wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah wato hukunce hukuncen sa dinnan da izgili al-Hasan ya rawaito daga Abu Darda yake cewa كان الرجل يطلق في الجاهلية لوكتين جاهلية sai mutum ya zo ya saki matarsa sannan sai ce inna ma tallaqtu wa ana la'ib aini ina wasa ne a wasa a wasa ne na sake ta ko yazo ya ce wa sana'in taka ko yazo ya samu ne ce na baka auren yata sai ya karba sai da cika da wasa nake maka ce kuntu la'iban kai da wasa nake to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tallaqa aw harrara aw nakaha aw ankaha faz'ama annahu la'i fa huwa jid duk mutumin da yayi saki ko ya yanta ko ya aura ko ya aurar sannan daga baya ce da wasa yake to fa wannan gaske ne ba wasa ba ba gangan gaske ne malamai da dama sun hikaito ijma'i na malamai haduwar malamai gaba ɗaya akan cewa duk mutumin da zai saki matarsa ya ce izgili yake ko wasa yake ko wargi yake sakin yayi saboda haka wannan wasan da ya yi ba abinda zai kara masa sai zunubi ya yi wasa da ayoyin Allah ya samu zunubin wannan wasa da ayoyin Allah da ya amma kuma abinda ya yi ya yi ya tabbata wasansa ba zai yi tasiri wajen tabbatar da abin ba in saki ne ma ya yi shi ko da wasa to za a sa za a dora masa alhakin yayi wasa da ayar Allah amma kuma wannan sakin nashi yayi akwai hadisi na Abu Huraira da Abu Dawud da Tirmidhi da malamai da dama sun fitar da shi kamar Imam Ahmad hadisin Abu Huraira yana cewa salatu jidduhunna jiddun wa hazluhunna hazlun an-nikahu wat-talaqu war-raj'a abubuwa uku gaskensu gaske ne wasansu ma gaske ne su ne aure da saki da kome duwanda ya ce matarsa na dawo da ke ta dawo wani hadisi yana da hanyoyi daban-daban kowace hanya akwai illa a cikinta amma kuma bi majmu'i turqihi hanyoyinsa daban-daban suka hadu suna tabbatar da wannan ruwaya shi yasa Tirmizi da khattabi da ibn hajar da sheikh nasiruddin albani duk suka hassana shi sun ce hadisi ne hasan wasu ma daga cikin malamai sun sa hashi ibn jarud ya kashi a cikin littafin sa al-muntaka wanda ya sharɗanta inganci a cikin littafin haka nan al-hakim a cikin al-mustadrak ya inganta shi akwai ruwayar abdurrazzaq daga daga ibn jurayj daga ata yuqalu yace yuqalu man nakaha la'iban aw tallaqa la'iban faqad jaza wanda duk yayi aure cikin wasa ko yayi saki cikin wasa to wanda ya tabbata ibnu abdul bar da sauran malamai suna cewa babu sabani tsakanin malamai akan cewa duk wanda yayi aure ko yayi saki a cikin wasa sakin sa ya tabbata sannan Allah ce wadhkuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih ku tuna ni'imar Allah da ya muku da abin da ya saukar na littafi da hikima yana muku wa'azi da shi wannan gaba insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da tafsirin ta abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh